الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wannan rana mai albarka ranar juma'a 23 ga watan muharram shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 18 ga watan bakwai shekara ta 2025 miladiya ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu na tafsiri alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar wannan kuma shine darasinmu na 32 a cikin suratul bakara kuma darasi na 30 daidai muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci wannan wato a wancan sati idan ba a manta ba mu tsaya a ƙarshen aya ta 140 ko mun karanta aya ta 139 ko to amma za mu maimaita aya ta 139 sai mu shiga aya ta 140 muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci yau insha Allah muna tare da liman shine zai karanta mana ayoyi saboda uzuri da malam nasu da samu to muna fatan Allah ya mana jagora ga baki da Allah subhanahu wataala ce qul atuhajjuna na fillahi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون نعم
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكان والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون نعم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما ما كانوا يعملون ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله فيك وفتح الله عليك gashi liman gashi soja ga bindiga ga limanci Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi ga kuma alkur'ani mai girma na ji daɗin ƙira'a sosai Allah ya saka da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala yake tuhumar wato yahudawa dangane da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa shi ne wato Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari kamar yadda muka yi bayani a wancan sati Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallama qul ka ce a tuhajjuna na fillah shin yanzu kun dinga jayayya da husuma da cece ku ce tsakanina da ku ko tsakaninmu da ku wato dangane da sha'anin Allah mu mun kadaita Allah subhanahu wata'ala ku kun wato yi wa Allah kishiya mu mun bi umarnin Allah ku kun bi saban Allah subhanahu wata'ala mu mun bi dokokin Allah ku kun saba ma umarnin Allah da dokokin Allah kuma duk da haka sai ku yi ta musu da mu duk da haka sai ku dinga gaya mana maganganu na fifiko kuna nuna Allah naku ne shi kadai ku ‘yan gatan Allah ne shi ne a tuhajuna na fillahi shin kun dinga jayayya da mu wato dangane da sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce wato wa huwa rabbuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka wa huwa rabbuna alhalin ubangijin nan da kuke ta jayayya da mu a cikinsa kuke nuna kun fi mu kusanci da shi wa huwa rabbuna ubangijinmu ne wa rabbukum kuma kuma ubangijinmu kenan mu ba mu ce Allah namu ne mu kadai musulmi ba da muka yadda da Allah muke karɓar umarni amma ku da ba kwa karɓar umarnin Allah ba kwa ta Allah kuna so ku fifita Allah wato ku nasabta shi da ku ku kadai kuna nuna ku ne na Allah a'a mu da muka yi imani da Allah muke bin umarnin Allah ba mu ce ku ba wato halittun Allah bane wa huwa rabbuna kuma wa rabbukum kuma shi ne dai ubangijinku walana a'maluna to ayyukanmu da muka aikata suna nan tare da mu Allah zai mana sakamako idan an je ranar alkiyama walakum a'malukum kuma abubuwan da kuka aikata na barna za a je gaban Allah subhanahu wata'ala zai muku hisabi a kansa kun gane ko kaga wannan duka tsaye da hujja ce ake musu ko ba haka ba ana nuna musu cewa fa ba a iya duniya za a rayu ba kun gane ko ku shirya akwai rayuwa ko ba haushe ta yake yayi akwai gidan gaskiya ko ba haka ba kiyama yake nufi gida na gaskiya wanda kenan ba in mutum ya shiga aljanna khalidi na fiha ne ko ba haka ba haka nan idan wuta ne Allah ya tsare mu kuma khalidi na fiha ne ko ba haka ba idan bai yi imani da Allah ba kenan ya mutu kafiri wanda zai shiga wuta ya fito ba zai zama to khalidi na fiha ba shine mai sabo saban da bai kai shirka ba to walana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun kuma mu ga Allah kadai muke tsantsance ko muke tsarkake bautanmu kun gane ko ga Allah ne kadai muke keɓance bautanmu zuwa gare shi ba ma yin bauta zuwa ga Allah kuma mu yi wa wani a ƙarƙashin wannan ayar qul atuhajjuna na fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum imam ibnu kasir Allah ya masa rahama ya nuna a cikin tafsirinsa cewa Allah subhanahu wata'ala yana shiryar da manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da wato raddi da mai da magana zuwa ga mashirkai kun gane ko Allah yana daman mun san cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya tarbiyyatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi abu kaza wato Allah ya ga hakan ba haka za a yi ba sai Allah ya ce ga yadda za ka yi kakka yi kaza yi kaza kaga babu wanda ya kai wato annabi sallallahu alaihi wasallam samun daraja tunda shi Allah ne yake cewa kai tsaye yi kaza bar kaza ko ba haka ba to wannan kaga sharaf ne yake nuna da girma da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa Allah ya gaya masa wato dangane qul atuhajuna na fillahi yake cewa ai atanaziruna fi tauhidillah fi tauhidillah shin za ku yi jayayya da mu za ku wato yi muƙabala da mu ko tattaunawa da mu kun gane ko husuma da mu a cikin sha'anin Allah wato cikin kadaita Allah mu mun ce Allah shi shi kadai ne babu ba shi da abokin tarayya kuma shi kadai ya cancanta a bautatawa ku kun ce Allah yana da wato kishiyoyi akwai wasu ababen bauta tare da Allah aka si kenan kamar yadda imam ibn kasir ya kawo anan yace wal ikhlasu lahu wa inqiyadu lahu mu musulmai mu muminai kun gane ko mun kadaita Allah mun mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mun keɓance shi da bauta kun gane ko wahdahu shi shi kadai la sharika lahu kuma ba ma hada Allah tare da wani a wajen bauta ko ba haka ba shi yasa ya ce walana a'maluna wa lakum a'malukum sai ce ai nahnu bura'a'un minkum mu din shi imamu ibn kafir ya fassara shi da nahnu kenan walana a'maluna wa lakum a'malukum wato nahnu bura'a'un minkum mu din mun barranta da ku ba mu ba ku domin addinin mu daban naku daban Allah ma ce ya lakum dinukum waliyaddin yace wala antum abiduna ma a'bud ko wala ana abidun ma abattum ka gani to shine ma'anar walana a'maluna wa lakum a'malukum ku din wato kuna da ayyukan ku kun gane ko wanda yake na kafirci ne walana a'maluna mu kuma muna da irin ayyukan mu na kadaita Allah wannan fassara daga cikin manya-manyan malaman tafsiri ibn kasir kenan yace wa antum bura'a'un minna kuma kuma kun barranta da mu kenan mun barranta da ku kun barranta da mu kowa addinin sa daban ko ba haka ba mu addinin mu shine addinin kadaita Allah ku kuma addinin ku shine addinin yi wa Allah kishiya kenan ba mu ba ku kama kala ma, ma ibn kathir yace kama kala fi ayatin ukhra ko wato kuma yadda Allah ya kawo irin wannan aya a wasu ayoyi daban-daban daga cikin ayoyin da malam ya kawo ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kazzabuka Allah yana gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam kenan wa in kazzabuka fa qulli amali wa lakum amal amalukum kenan idan sun ƙaryata ka to ka ce da su ne fa qul wato ka ce da su li amali ni ina da irin aiki na wani irin aiki ne na manzo sallallahu alaihi wasallam shine aikin tauhidi ko ba haka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala walakum amalukum kuma kuna da irin ayyukanku na bautar gumaka da shirkoki ko ba haka ba to haka sannan Allah ya ce antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun kaga ni din ina barranta dangane da abin da kuke bautatawa na gumaka ko ba haka ba haka nan kuma kuna barranta daga abin da ni nake bautatawa shine Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai ko ba haka ba to ni ina barranta da abin da kuke bautatawa na gumakanku kuma kuna barranta da abin da nake bautatawa shine Allah shi shi kadai kaga wannan aya tana cikin suratu Yunus ko aya ta 41 sannan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara faɗa a cikin wata aya fa in kamar wannan aya da muka karanta sai mala ya kawo irinta fa in hajuka idan sun yi jayayya da kai suwa kafirai kenan gaba ɗaya duk nau'in kafirai gaba ki da kakka cire ka ce yahudu ko nasara ko mushrikan laraba dukkan su fa in hajjuka idan sun yi jayayya da kai kun gane ko Allah ya ce manzo faqul ka ce da su aslamtu wajhiya lillahi to ni na liƙa fuskata ko na liƙa wuyana zuwa ga Allah shi shi kadai zan bautatawa ku je ku ta jayayya ku da kafircin ku kun gane ko wa manittaba'an haka nan duk waɗanda suka bi ni al'umma manzo Allah gaba daya muna fatan mu ma muna cikin insha Allah kenan duka mun yi ne ba mun mika wuya zuwa ga Allah shine faqul aslamtu wajhiya lil faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an kace na mika wuya na zuwa ga Allah zan bautata masa shi shi kadai da kuma wanda ne ya bi ni kenan duk al'umman manzan Allah da wanda ya bi manzan Allah sannan Allah ya ce wa kullin lazina utul kitaba kun gani shi yasa da na ce muku da yahudawa da kiristoci da mushrikan laraba duk sun shiga ga ayan nan ta fassara da ce wa kullin lazina utul kitaba ka ce da waɗanda aka bai wa littafi kaga yahudu da nasara sun shiga ko wal ummiyina da kuma waɗanda suke ummiye su waye ummiyina su da mushrikan laraba ko ba haka ba haka Allah ya ba mu labari a cikin alkurani ko ba haka ba eh shi yasa ma ake cewa manzala nabiyul ummi ana jingina shi da mutanen da yazo ya sami irin su shi a haƙƙin manzala sallallahu alaihi wasallam yabo ne da girmamawa domin me kuma shi ke nuna mu'jizarsa baya rubutawa baya kalla ya karanta amma kuma ya zo da abin da mai karatu da mai iya rubutawa ya kasa zuwa da shi kun gane ko haka ne wannan shi ke nuna matsayi da daraja na manzo sallallahu alaihi wasallam huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum kaji Allah haka yace daga cikin su amma kuma an kalubalance shi gashi ya zo da qur'ani kaga wannan yake nuna ƙarya suke da suka ce qur'ani annabi ne ya rubuta shi ko ba haka ba yana ƙaryata su sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wato kaga bai baya ma rubuta wallanta naka ce ya rubuta qur'ani ko ba haka ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya zuba masa ilimi da wato cikin zuciyarsa da kansa in gane ko sannan Allah ya bashi fasahan magana in ya faɗi magana jumla ɗaya sai a yi littafi guda ana ta sharhi ana ta sharhi saboda fasaha shine me ake ce masa jawami'il kal in gane ko Allah ya bashi wato magana wacce take kaɗan ta zama littafi yanzu akwai hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wani ya tambaye shi me zai mai wasiya sai ce la ta gadab kada kai fushi ko ba haka ba faraddada miraran shi wannan ya ce a mai wasiya an ce kada kai fushi la ta gadab sai yake ganin abin wasiya ai ana bukata a tema wa ko a tema bayani sai za ce mai la ta gadab to kalmar la ta gadab din nan in ka ce za ka sharhin ta sai kai ta rubuta littafi tun daga saje har zuwa gobe baka gama iya abin da kai ma ka iya harabuwa to wannan Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafin da aka yi daga cikin littattafai na hadisai guda a dauka na manzo Allah ya sharhi a littafi guda akwai daga cikin littafin da ake ce ma sharhu hadisu jibril kun gane ko hadisin nan na mala'ika jibril da ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akbirni anil islam kun gane ko wannan an yi littafi guda a kansa kaga ya hadisin ma yana da tsayi wani to ko kalma ɗaya ce manzo Allah ya faɗa saboda balagarta da fasaharta sai a yi littafi ba ƙari kun gane ko to wanda Allah ya bashi wannan fasaha to ya magana Allah kuma maganar manzon Allah ta zamto jawami'ul kalmi to ya magana Allah kuma shi yasa za ka samu littafin tafsiri wani mujalladi kusan ɗari kuma ba yana nuna wai dan an rubuta mujalladi irin wannan shine mujalladi kun gane ko sai a yi guda ɗari ba gama fassara ƙur'ani ba kuma wannan ba shi ba iya abin da Allah ya bashi akwai malamin da ya rubuta littafi mujalladi goma sha biyu ɗan ƙarfar tunis ne ana ce masa ibn ashur mujalladi goma sha biyu kwali guda za ka same shi karto guda kun san shekara nawa yana rubuta wannan littafi shekara talatin da tara yanzu a cikin shekarun rubuta littafi guda ɗaya na tafsiri sunan littafin at-tahrir wa tanwir na imam ibn ashur yana ɗan ƙasar tunis ne tunuzi garin ku gane ko ya shekara ya shekara 39 yana rubuta tafsirin bolin goma sha biyu manya-manya sun fi wannan guda goma sha biyu kuma shi ma iya abin da ya ba da ƙarfi a gurin wannan ya ba da ƙarfi ne wajen kulawa da balaga ta alkur'ani da kuma usuli gane ko da munasaba tsakanin aya da aya wannan ayar da ita da ayar kusa da ita tana da alhaka kawai abin da ya fi ba wa ƙarfi kenan ba ma wai sauran kowane malamin tafsiri yana da abin da ya fi ba wa ƙarfi ibn kasir gashi wanda muke karanta yanzu kun gan shi wannan guda hudu ne gashi guda hudu ne amma me ya fi ba da ƙarfi shi ba wani bayani mai yawa ba ya fi ba da ƙarfin kawo ayoyi da suke da irin irin wannan lafazi na wannan aya kun ga yana ta kawo su a ciki ayoyin da muka karanta yanzu ba mun karanta liman ya karanta mana kula tu hajuna na fa to shi ma yana ta kawo ayoyin da suka zo da magana jayayya jayayya jayayya to shi ya fi ba da karfi a ayoyi masu kama da juna da kuma hadisan da suke fassara wannan aya kowane malamin tafsiri ibn jarir tabari shekul mufassirin kun gane ko mujalladi ina ga kusan ashirin ne ko ya fi ashirin Allah alam ban san bidabtu ne mujalladan jariru tsabari ba babu tafsirin da aka yi kamar sa kun gane ko shine ma suke kira da shekul mufassirin babban malamin tafsiri shi kuma yana kawo ruwayoyi kowane iri hadda na yan shi'a duk wanda ya fassara littafin Allah da wato aya zai kawo asar ɗin zai kawo zai kawo a ƙarshe sai ya faɗi ra'ayinsa da shi malami ne na sunna na Allah sai ya faɗi ga abin da aya shi ya fahimta take ni to haka nan in ka koma tafsirai tafsirai a wannan zamanin namu ga su shek abin nan Mahmud Gumi Abubakar Mahmud Gumi yana da littafin Raddul Azhan ko ba haka ba ila ma'anil Qur'an dawo da kwakwale zuwa ga ma'anar alkur'ani a dawo da kwakwalwa kan daidai ta fahimci alkur'ani yana da mujalladi guda duk da na ga an samu daga cikin malamai na kungiyar izala wani malami da ake cewa profesa ne ma ko doktor ne ibrahim jala jalungo ya yi masa aiki ya yi mujalladi hudu ya maida shi hudu shi wannan radul azan na shek abubakar gumi an masa an maida shi bolin guda hudu manya-manya a to duka dai wannan duk ba dan komai ba ga kuma littafi da nake yawan amfani da shi na jalaluddin suyiti da jalaluddin muhalla malamai da guda biyu malami da ɗalibinsa malami ya yi izifi talatin ya mutu allah ya karɓi rayuwarsa sai ɗalibinsa ya ƙarasa shi kun gani ɗalibi ya yi rabi malami ya wato malami ya yi rabi ɗalibi ya cika shewa malaminsa haka kuma ake so to shine tafsirin jalalaini jalaluddin jalalaini kamar guda biyu kenan Jala- jalalai guda biyu kenan manyan malamai guda biyu jalaluddin suyuti da jalaluddin muhalli Allah ya musu rahma ko jalaluddin muhalli afwan to wannan kaga kowane shi kuma abin da ya fi amfani da shi ma'anil kalimatul qur'an kun gane ko sai kuma ba a rasa ya kawo lafuza ya kawo abin kai wani abu da ya shafi kamar asar na sababin saukar aya kun gane ko ko kuma ya kawo ƙira'a amma dai a takaice ne kuma idan mutum yana so ya koyi tafsiri wato a farkon bidaya to ya nemi irin waɗannan littattafai irin su jalalaini din tafsiri jalalaini kun gane ko to duka fa ana yi ba don komai ba dan me a fahimci littafin Allah wannan a gabana kun ga yana amfani da shi ko shi kuma yana tattauna hadisai ne na asbabun nuzul sab asabuba wato aya ta sauka me ya sababin saukar wannan aya shi ma guda uku ne wannan na farko ne akwai biyu suna can to wannan kawai zai duba maka aya ta sauka me dalilin saukarta me ya faru aka saukarta kamar yadda yanzu in Allah ya yarda a karatu na gaba da a karatun da zamu liman zai karanta mana za mu yi amfani da shi sababin saukar wasu ayoyi dan ba kowace aya bace take da sababin sauka kun gane ko sannan sababin saukan nan wani ya inganta wani bai inganta ba to duka wannan littafi mai suna al-istiab fi bayanil asbab yana bayani kuma yana kawo takharijin a hadisan sun inganta ko basu inganta ba sunan shi al-istiab fi bayanil asbab ga wani da ku gani shi kuma amfanin sa shi kuma guda biyu ne shi kuma na babban malami Allah ya masa rahama yana ga bai fi shekara biyu da rasuwa ba malami ne na kasar Saudiya ana cewa da shi Sheikh Muhammad Aliyu Sabuni shi kuma me yake tattaunawa za ku ga ina amfani da shi wajen ahkam duk ayar da take da hukunci na ibada kun gane ko haram ko halal a cikin ta to za ku ga wannan littafin muke ko me me hukuncin kaza da wannan littafin muke amfani shi kuma wannan za ku gani gashi na as'ilatul qur'anul majid ko wa ajwibatiha tambayoyi ne guda 1236 wanda ko masu makiya Allah wanda akwai matsala a cikin zukatansu kamar yahudawa da mushirikai da duk wanda yake mugun nufi da addinin musulunci zai iya jeho tambaya kun gane ko wacce za ta rikita ka dangane da ayoyin qur'ani ya hada maka ayoyi karo ko kuma ya hada maka hadisan manzon Allah kaga kamar sun ci karo to anan ake warwarewa kun gane ko duk wata aya da kake ganin ko ta yi wannan ya ɗauko wannan aya zai buga da wannan ayoyin alkur'ani ba sa cin karo da juna ko kuma ayoyin qur'ani ba sa cin karo da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahihai to wannan littafi na asilatul qur'an majid shi kuma yana warware maka wannan matsala kun ga dukkan su muna buƙatar su ko ba mu buƙatar su to kuma wannan duk fa a takaice ne a takaice sosai ma sai dai mu yi abin da za mu iya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimakon mu yawa sai wato mala ya ci gaba da kawo ayoyi masu kama da juna ya ce fa in ya kawo ayar cikin surat ali imran da Allah yake cewa fa in hajuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtu kace da wa'anda aka bai wa littafi yahudu da nasara kenan ko wal ummiyina da waɗanda ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba su ne suwa larabawa mushrikai waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar to ka ce da su a aslamtum gane ko shin za ku musulunta za ku miƙa wuya ne zuwa ga Allah ku zo ku musulunta mana fa in aslamu to idan sun zo din sun karbi da'awarka ya rasulullah kun gane ko fa qad ihtadaw to sun shi hakika sun shirya duk wanda aka ce zo ga musulunci ya karba in ya karba ya shirya ko bai shirya ba to Allah da kansa ya ce fa qad ihtadaw fa in aslamu fa qad ihtadaw idan sun mika wuya sun musulunta to hakika sun shirya amma wa in tawallau idan suka juya baya suka ki karban musulunci fa inna ma alaikal balagh to kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai abin da ake bukata gare ka ka isar da sako shiryawa ba a hannunka take ba ko ba haka ba Allah ya ce laisa alaika hudahun walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shiryawa a hannun Allah take abin da yake hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyi manzo ya isar da sako mu dinnan da kuke gani kawai iyakacin mu mu faɗa Allah ya ce manzo ya ce kaza halal ne kaza haramun ne wa yake shiryawa Allah subhanahu wataala Allah ya shiryar da mu gaba kida sai Allah ya ce wallahu basirun bil ibad Allah wato mai kiyaye ne wanda yake kallon bayansa ne duk abin da suke aikatawa ya san da shi kenan mutum ya shiga taitayinsa a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yake faɗa wa hajjahu qaumu wa kenan annabi Ibrahim yake ba da labari wato annabi Ibrahim wato jama'arsa al'ummarsa mutanensa sun yi jayayya da shi kun gane ko qala atuhajjuni fillah annabi Ibrahim ya ce shin yanzu kun yi jayayya da ni dangane da sha'anin Allah ni fa kadaita Allah nake ni fa kira nake ku zo mu taru mu kadaita Allah wa qad hadan yace kuma bayan hakika Allah ya shiryar da ni na gane hanyar gaskiya ku kuna fagamniya kuna cikin makanta kuna duhu amma za ku ce za ku jayayya da ni ni da na gane gaskiya na bi Allah kuma ku zo kuna kun ga irin waccan aya ce ko qul atuhaduna qul atuhaduna fillahi wa huwa rabbuna duka da yana ta kawo maka ayoyi irin su wala akhafu annabi ibrahim yace wala akhafu ma tushrikuna bihi illa ay yasha rabbi shay'a kaga duka raddi ne yake cewa ba na tsoron abin da kuke shirka da shi waɗannan gumakan naku ba na tsoron su Allah kaɗai nake tsoro kun gane ko Allah shi shi kaɗai nake tsoro wasa rabbi kull wasa rabbi kull shay'in ilma wato Allah subhanahu wata'ala ya yalwata ga Allah subhanahu wata'ala ya san komai duk abin da ka san Allah ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmi kenan Allah wallahu bima ta'maluna basir kenan Allah ya san komai sannan sai ya ce afala tatazakkarun shin ba za ku yi tunani ba ba za ku hankalta ba ku ba Allah to kaga duka waɗannan ayoyi suna nuna mai jayayya tsakanin annabawa da mushrikai tsayayya tsakanin annabawa da waɗanda ba su imani ba a wata aya Allah ya ce cikin suratul baqara alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih an atahu Allahu mulka ko ba haka ba shin baka gani bane a cikin suratul baqara Allah yake kawo mana hikaya annabi ibrahim da wanda ya jayayya da shi cikin sha'anin ubangiji kun gane ko annabi ibrahim yake cewa ka zo ko ku zo a bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kashewa yake rama yake raya kun gane ko rabbi yake kala ibrahima rabbi uhyi wa yumit ko ba haka ba yake cewa ubangiji na yana kashewa yana rayawa sai shi wancan dan ta'adda mai musu da annabi ibrahim alaihi salam ya ce kala ana uhyi wa umit ni ma ina kashewa ina raya haka yace ya suka yi malaman tafsiri suka ce sai je gidan koso gidan maza kun gane ko wato ya ɗauko gidan gidan gidan wato me ake ce masa da kowa ya gane kun gane ko gidan bursun da gidan kaso ya je prison ko sai ya je ɗauko wani wanda ya yi laifin da ya cancanta a kashe shi kun gane ko ya ɗauko kuma wani wanda wato bai cancanta a kashe shi ba mun gane ko sai kashe wannan wanda bai cancanta a kashen ba ya bar wannan mujirmin da ya cancanta ya ce nima gashi na na raya na kashe sai aka yi tafi ana ganin yare ya cinye annabi ibrahim alaihissalam sai wawaye suka yi iyu suka ce gashi kuwa ya ba da hujja ko ba haka ba sannabi ibrahim sai ya gane to ba zai yi jayayya da shi a nan bangaren ba sai aka tafi gaba ya ce ubangiji na yana fito da rana daga yamma gabas afwan ta faɗi yamma ko kai kuma fa'ati biha min al-maghribi kai kuma fito da ita daga yamman ta faɗi gabas mun gane ko ina bismillah
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك na'am إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت na'am
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب mm.
فبهت الذي كفر Mm.
والله لا يهدي القوم الظالمين barakallahu fik kun gari imam ya janyo aya ga baki ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin muminai shin ba ku ga wannan ba alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbihi shin ba ku ga wannan wanda yake jayayya da ubangijinsa ba cikin sha'anin ubangijinsa wato cewa Allah ɗaya ne shi annabi Ibrahim yana cewa Allah ɗaya ne shi wannan yana cewa a'a Allah ba guda bane ba shine abin da ake so a gaya maka dan annabi Ibrahim ya kafa masa hujja sai ce rabbi uri wa umit ubangiji na yana kashewa yana rayawa shi ma sai wancan yace ana wa ana- ana uhi wa umit kun gane to annabi na kawo muku isar ba sai na maimaita muku ba annabi Ibrahim tunda ya ga nan gurin ba gurin ja mutanen da kafin ya fahimtar da wayannan mutanen zai sha wahala sai ce rabbi qala ana uhi wa umit qala ana uhi wa umit qala ibrahim fa inna allaha sai ce ibrahim alayhi salam sai ce fa inna allaha lalle allah ubangiji na wanda ake kadaitawa da bauta ya ti bi shamsi min al mashriq yana bullo da rana daga mashriq mahudatta ina ne mashriq eh gabas ko nan ne gabas ko to tana fitowa daga gabas kuma ta faɗi ne maghrib ko to kai kuma tunda kai ma allah ne kana kashewa kana raya ko to yanzu in ka isa fa'ati biha min al-maghrib ka fito da ita yanzu ta yamma sai ta faɗi na gabas kenan anan za mu gane kai ma allah ne me zai faru zai ya fa bushita allazi kafar sai gashi ya faɗi wanda ya kafirce ma Allah ya ji kunya ya yi kunya to anan haka ake yi idan mutum yana jayayya da kai ka gane cewa bai bai imani ba to ba komai kake kawo mai aya ba ko ka ce mai Allah da hankalin da ya ja ka sai kai ma ka ja da shi domin shi bai imani ba mumini mai imani ake janyo wa aya bari in ƙara muku ɗaya daga isa ta ƙin na taɓa ba da ita a nan istar mutumin da suka haɗu da wani wato da'i a jirgi kun gane ko wani da'i ne babba ya haɗu da wani kirista ko mu ce wanda da yake kafiri ba musulmi ba a cikin jirgi eh da'i mai wato malami mai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala shine da'i kun gane ko yana sai ya shiga jirgi sai ya ga wannan wanda ba musulmi ba a cikin jirgi to shi wannan sai ya fara takalar wannan malami mai wa'azi sai ya takale sai ce ku abin mamaki ku musulman nan sai ku dinga haramta abubuwa amma an tashi sai a gan ku tsamo-tsamo a cikin wannan abu sai ya ce saboda mai ka faɗa haka ya ce kun ce giya haramun ce gane ko? giyan nan kuma kun ga da dan wani abu na tsaki na hatsi ake hada ta dawa ce muke dan ɗiba daga cikinta ba komai daga cikinta ba bal ma sai mun ne sai an yi an an an yi wato burge ta an an an surba ta an cire dusa an cire waye duka sai mu dan dauki wani abu sai mu hada wani abu dan tsini mu sha amma kun kuka tashi nike ta kuke yi ku tuke tuwo ku cinye kaga yanzu wannan ba akwai shuba ba nan yanzu wannan daɗin kaga ba magana ya kawo aya da hadisi yanzu da ya gane wannan shaidanin ko in ce daina ce mai shaidani a lokacin kenan da ya gane wannan ba yana so ya rikita kwakwalen mutane sai ce to haka misalin naka yake to dama wannan mutumin yana da 'ya a cikin wannan jirgi da kuma matarsa in gane ko dama ya ba shi hujja cewa wai ai ita dawar ga baki ɗayanta ne mu muke cinyewa ko ita kuma burkutunsu da giyarsu da suke haɗawa ai ɗan wani abu ake ɗiba amma ai duk abu ɗaya ne ya ce duk abu ɗaya ne ko ya ce duk abu ɗaya ne sai shi ma to yana cikin jirgin nan akwai matarsa akwai ƴarsa a cikin jirgin nan sai ce to babu matsala ya nuna masa matarsa sai ce wannan wace ce sai ce matata ce sai ya nuna masa yarsa sai ce wannan wace ce sai ce yata ce ya ce da wannan da wannan ai abu ɗaya ne ko ya ce masa eh ya ce to me yasa baka kwanciya da wannan ya nuna mai yarsa ya ce me yasa baka kwanciya da ita ce a ya za a yi haka dan da zan kwanta da yata sai ce ai a ba ka ce abu ɗaya bane ba tun da da kwakwalwa ya kawo shi ma ya ce in dai ka yi wannan awon ka ce duka ai hatse dawa dawa ce nikewa ake abu ɗaya ne shi ma can abin da aka ɗebo daga cikin abu ɗaya ne to yanzu kai ma ya kamata ka yi abin da kwanciya da wannan yatta da ya kama wannan hujjar ta ratsa shi ya mamaki babu tallabi kafar ka gani ko irinta to haka a wani lokacin in kana da'awa wanda ka san da ya imani da ayoyi ba ko hadisai kakka jawo mai sai ya zagi ayoyin kun gane ko yi kokari da abin da ya auna maka ka auna masa matukar ba saban Allah bane dan ya gane kun gane ko to kaga anan aka ce ba su rabu ba da daga cikin jirgin shi wannan bawan Allah sai da ya musuluntar da wannan mutum ya gamsu da shi ya gamsu da hujjojinsa to irin waɗannan littattafan da kuke gani duk irin wannan abin suke yaƙa wannan littafin da na kawo muku ɗazu suna kautar da duk wani wanda zai yi tunani ta wata abu mara kyau ya dangana wa nassin alkur'ani ko nassin hadisin manzan Allah ko kuma tunani na musulunci ya dangana shi da wani bataccen abu to irin waɗannan abubuwan dole ka koyo su ka iya su a matsayinka na musulmi kai ma ka kara musulunci a ciki ƙarshe dai wannan mai da'awa malamin nan shi ya aure wannan yarinya kun ga da'awa ta yi kyau ƙarshe shi ya auri wannan ya taso mun sun karɓi musulunci har kuma ya nuna masa yana sha'awar ya bashi ya tasa ya aura kun ga wannan duka yana daga cikin menene jayayya in ta kasance akwai nasara a cikin ta addini akwai jayayyar da bata halatta ba akwai jayayyar da ta halatta jayayya matukar dan a tattauna ne a gane gaskiya inda take ba dan a kure mutum ba to tana da kyau kun gane ko ko kuma dan a bayyana gaskiya wasu su gane ko da wanda ake jayayyar da shi ba zai gane ba kun gane ko ba dole bane ka tattauna da mutum dole wai sai ka nuna masa ya gamsu da kai a'a masu saurare wanda ya hada ya sa su a cikin wannan matsala kai ka yi kokari su gane dan su su fita kun gane ko shi idan Allah subhanahu wataala ya riga ya fushi da shi ba lalle ya gane ba ya bari amma waɗannan da suke bin sa akan san Allah da manzansa ka yi kokari ka haska musu hanya dan su gane su rabu da wannan ƙarya su komo zuwa ga gaskiya kun ga annabi ibrahim alayhi salam bai damu da wancan ba wanda ya jayayya da shi ya damu da al'umman nan da suka yi mai tabi suka ce da ya ce ana uhi wa uit ya gwada musu ga yadda ya raya kuma ga yadda ya kashe ko ba haka ba sun sai ya kyale su ya kyale shi daga kan wannan sai ya ce to ai gashi ubangiji na yana fito da rana daga gabas ta faɗi yamma ko to kai ka fito da ita daga yamma ta faɗi gabas kaga sai anan sai ya kunya fa buhita allazi kafar to waɗannan ayoyi duka kaga su ne mana bayani akan wato ɗar uwarsu wanda wato liman ya jawo qul atuhajuna na fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce am taquluna kun gane ko ya ci gaba da ba mu labari am taquluna inna ibrahima ko wa isma'ila wato ko kuna wato am taquluna ko kuna cewa ko bal taquluna am bi ma'ana bal wasu suna takaddara mata am bi ma'ana hal kun gane ko shin kuna gai ko kuma bari dai kuna gai kun gane ko duka malaman tafsiri sun fassara kenan am taquluna inna ibrahima shin ko kuna gai ne ko bari dai kuna gayin cewa ku dan a tabbatar da maganar su bal idrabiya suke kiranta kenan bari dai ku wato yahudawa da kiristoci da duk wani wanda yake baya bin tafarkin Allah subhanahu wataala kuna cewa inna ibrahima lalle annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbab da jikokin annabi yaqub alaihi salam kanu hudan kuna cewa ku yahuda kuna cewa da su ai yahudawa ne su ai asalin su akan addinin yahudanci suka wato wanzu suka aikata au nasara ko kuma ku nasara kuna cewa wato waɗannan annaba da aka jero tun daga kan annabi ibrahim zuwa ga annabi yaqub da jikokinsa kuna cewa ai nasarananci suka yi wato ba addinin musulunci suka yi ba aqidan nasarananci suka yi Allah ya ce kuna faɗan haka to me yasa kuke faɗan haka qul ka ce da su ya rasulullah a antum a'lamu anillah shin ku ne mafi sani ko Allah wannan maganar da kuke faɗa shin ku kuka fi sani ku kuka san abu wato kuka san waɗannan annabawa da Allah ya turo ko kuma Allah shine mafi sani kaga babu makara ka ce Allah shine mafi sani ko ba haka ba su ba ma su sani ba shine kula a antum a'lami am amilla kun gane ko kula a antum a'lamu amilla shin ku ne wato Allah ya ce manzo ya ce da su wato shin ku kuka fi sani ko Allah kaga babu makara mu ce a'a su ba ma su sani ba Allah kai ne masani kun gane ko Allah kai ka san abin da yake wato ɓoye da abin da yake bayyane ai Allahu a'lam wa qad barra'a minhuma ibrahim Allah shine mafi sani kuma annabi Ibrahim ya barranta da su da shi da zuri'arsa gaba ɗaya da sauran annaba sun barranta daga yahudanci kuma sun barranta daga nasarananci wani addini suka yi addinin musulunci domin Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi Ibrahim bai kasance ba yahude ba kuma bai kasance ba nasare ba me ya kasance wato ya kasance musulmi wanda yake akan hanya ta kwarai miƙaƙƙen addini wanda babu karkata a cikinsa hakanan duka annabawan Allah ba su kasance yahudawa ba ba su kasance nasarawa ba kun gane ba ba su yi nasarananci ba ba su yi yahudanci ba me annabawan Allah suka yi gabaki ɗayansu musulunci suka yi domin shine addini yardadde a gurin Allah inna dina inda Allah islam wato addini yardadde a gurin Allah shine addinin musulunci kun gane ko to kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya kore wa annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaq da Yaqub da jikokinsu duk ya kore musu wani addini wanda yake na yahudanci ko na nasaranci ko ba haka ba ya tabbatar musu da me addinin musulunci domin shine addinin da annabawa suka yi gaba kida shine sai Allah subhanahu wataala ce wato wa man azlam wane ne mafi zalunci ai babu babu wani mafi zalunci mimman katama shahadatan indahu wato fiye da wanda ya ɓoye wata shaida wacce take daga gurin Allah ga wannan da yahudawa ake su suka ɓoye shaida wacce take daga gurin Allah domin a littattafansu wanda ba a canza ba kun gane ko a cikin attaura da injila da zabura kun gane ko dukkan wanda ake wadda ba a canza ba akwai tabbatar da tauhidi akwai tabbatar da addinin musulunci shine addinin Allah gane ko amma wasu daga cikinsu sun sani shi yasa Allah ce wa man azlam babu mafi zalunci mimman katama shahadatan indahu wato fiye da wanda ya ɓoye shaida daga gurin Allah ya ɓoye ta ya san da ita ya ƙi kun yana daga cikin dama aƙida ta yahuda mai ɓoye ilimi ko ba haka ba shi yasa Allah ya zarge su ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله lalle waɗanda suka kasance suna ɓoye wato ilimi gane ko wanda Allah ya ba su gane ko wanda Allah ya saukar da shi daga sama min albayyinati wal huda ko na wanda akwai shari'a a cikin wannan ilimin na alkur'ani kenan ko da sunnan manzon Allah min ba'di ma bayyanahu linnas bayan mun bayyana shi zuwa ga mutane amma su sani suka ki gaya wa ƴan uwansu kenan bayan yahuda sun yi wannan da duk wanda zai biyo bayan yahuda kana da ilimi amma ba ka iya ka sanar da waɗanda ba su da shi musamman in ya zamto kai kaɗai ne malami a gurin idan ka kasance kai kaɗai ne wanda ka sani a guri to wajibi ne ko ka sanar sai dan kuna da yawa malamai shine bai zama wajibi a kanka ba ya zama fardul kifaya iza qama bihi al-ba'd saqat 'an al-baqin idan wasu suka tashi suna aikata ya saraya gare ka kun gane ko to wannan kaga aqida ce ta Yahuda Allah ya zarge su Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah wannan Allah ya tsine musu saboda me boye ilimi da suke wa yal'anuhumullah inun kuma masu la'anta cikin mala'iku da mato mutanen kirki duka suna la'antar su Allah ya mana tsari sannan za ku gane cikin suratul baqara can ma kan kinzifi Allah ya zargi Yahuda da irin wannan zargi me suke cewa wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun idan suka haɗu da 'yan uwansu Yahuda masu ilimi masu wato waɗanda suka ƙi ɓoye gaskiya wanda in sun haɗu da al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce fa wannan abin da fa kuka yarda da shi gaskiya ne akwai shi a littattafan mu imanin nan da kuka da alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi ba a cikin at-taura akwai shi a cikin injila kun gane ko akwai shi gaskiya ne to in suka haɗu waɗanda ba su yarda a bayyana ba in suka haɗu da ƴan uwansu yahuda sai su ce a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum shin kuna gaya musu abinda Allah ya muku buɗi na ilimi na gaskiya so kuke in an je gaban Allah su ce muku su tsaye muku da hujja li yuhajjukum bi inda rabbikum dan su tsayar da muku da hujja a gurin ubangijinku amma la ta'qilun shin ba za ku hankalta ba ku bari ku daina faɗan gaskiya kaga suna hana 'yan uwansu ne su faɗi gaskiya to duk wannan aƙida ce ta yahudawa duk wanda kuma ya siffantu da ita ya shiga cikinsu sai ya ce Allah ya mana tsari to Allah subhanahu wataala ce babu wanda yake mafi zalunci a cikin nau'in nau'in mutanen da ke ɓoye gaskiya kun gane ko ai masu ɓoye gaskiya suna da yawa a cikin masu ɓoye gaskiya babu kamar wanda ya ɓoye gaskiya ta tauhidi kun gane ko babu kamar shi zalunci domin ai akwai daga cikin Allah yana magana akan abin da ya shafi bashi da ƙulla shi sai ya ce duk wanda ya ce wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu ko ba haka ba duk wanda ya ɓoye wannan gaskiyar da hakika yayi ne laifi a zuciyarsa ko ba haka ba to ai ga mai laifi ne shi ma to amma babu wanda ya kai mai laifin wanda ya ɓoye gaskiyar da za ta tabbatar da tauhidi kun gane ko shine wa man azlamu mimman ifta wa man wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah Allah ya ce wato babu mafi zalimci fiye da wanda ya boye gaskiya wacce take daga gurin Allah wato ya san da ita kuma ya ki bayyana ta Allah ce wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah baya rafkana ba rafkanan ne bane ba dangane da abin da kuka kasance kuna aikata kenan duk abin da kuka aikata kun ɓuya kun aikata kun bayyana shi ne Allah ya san da shi kuma zai ba da labari kuma zai muku hisabi da shi a ranar alkiyama muna fata Allah ya mana tsari daga cikin halayya irin ta wa'annan sai Allah subhanahu wataala ce tilka ummatun qad kalat wa'ancan mutane ne wa'anda suka gabata ko kuma waccan al'umma ce wacce ta gabata ta shuɗe domin su yahuda na lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suke ta bugun kirji da cewa annabi ibrahim alaihi salam da al'ummar da aka aiko shi zuwa gare ta da sauran waɗannan annaba su annabi isma'il da yaqub da annabi ishaq da jikokinsu ai ba su suke ta ikirarin cewa yahudanci suka ba suka ce ai an ta wato yahudanci suka aikata ko to Allah ya ce duk ajema ina ruwanku da al'ummar da suka gabata yanzu ana muku magana ne a karan kanku da annabin da kuka tarar ko yanzu wa za ku bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ku ajiye annabi ibrahim wani addini ne duk maganganun da kuke faɗa ku ajiye su yanzu abin da ake bukata da ku ku ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun ce ba za ku bi ba kun dage su annabi ibrahim kuke ta cewa ba yahude ne annabi isma'il ba yahude ne ko isa ko jikokinsu ko yaqub ko jikokinsa kuna ta cewa sun yi yahudanci to duk ku kyale wannan magana tilka ummatun qad khalat Wat- wannan al'umma da kuke ta bayani akan ta qad khalat ta shuɗe ta gabata ko ba haka ba ta riga ta tafi zuwa ga ubangijinta laha ma kasabat abin da ta aikata yana nan gare ta in alkhairi ta aikata ne za ta je ta tarar alkhairi kuma lalle annabawan Allah alkhairi suka yi ko ba haka ba in kuma sharri suka aikata ma a bakin ku to ku kyale su mana in sun je gaban Allah su girba abin da suka aikata kaga wannan duka ana gaya musu magana ne su Yahuda laha ma kasabat walakum ma kasabtum ku kuma na gare ku abin da kuka aikata na gare ku taurin kanku da kin imani ga Allah da kin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an je lahira za a tabbatar muku da wannan abin da kuka aikata shine walakum ma kasabtum abin da kuka aikata kuma yana nan tabbata a gare ku za ku tashi da shi a ranar alkiyama kun gane ko Allah ce wala tus'aluna ba za a tambaye ku ba amma kanu ya'maluna dangane da abin da suka aikata kenan ba za a zo in an zo lahira a ce maka a tambaye ka mai annabi Ibrahim ya aikata ko mai annabi ah, Is- Isma'il ya aikata ko mai annabi Ishaq ya aikata mai annabi Yaqub ya aikata mai jikokin su irin su annabi Yusuf suka aikata ba za a yi maka tambaya akan sa ba kowa za a yi mai tambaya akan me abin da ya aikata kun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk abin da ka aikata na alkhairi komai kankantar sa zaka ganshi haka nan duk abin da ka aikata na sharri komai kankantar sa zaka je ka tadda shi a ranar alkiyama kenan maganar kai ta jayayya kai ta magana kai ta faɗan maganganu ka bar wannan magana Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwansa da abin da wani ya aikata domin me wala taziru waziratun wuzira ukhra kowa za a tambaye shi ne dangane da abin da ya aikata ba za a yi maka hisabi dangane da wani abin da ya aikata ba shi yasa an kuka duba a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo qurashawa ga baki ɗayan su yace ya ja hankalinsu ya gargade su ya ce ku yi imani ku bautata ma Allah shi shi kaɗai ni ɗin nan duk matsayina a gurin Allah ba zan iya amfanin muku da komai a gurin Allah ba ba za a je lahira ba ka ce kai ai dan uwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'a ka fanshi kawunan ku ku fanshi kawunan ku da imani ko ba haka ba haka ya ce musu ya ce ku bi Allah ku yi imani ku fanshi kawunan ku ni ba zan iya amfanar da ku komai a gurin Allah ba amma a nan duniya an kuna da buƙatar wani abu duk da na mallaka na duniya zan iya ba ya kirawo su ɗaya bayan ɗaya kuma bayan ya kirawo su umuman ya kirawo gwaggwansa safiya ya ce ya safiya ta ammata rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ke safiya gwaggwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ke ma tambaye ni duk abin da kike so wanda na mallaka ina iya baki shi a duniya amma ki fanshi kanki a gurin allah ni a gurin allah ba zan iya amfanin miki da komai ba ya kirawo su daban-daban har ya kira Fatima wadda ya ce tsoka ce daga jikinsa ya ce ya Fatima ta binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haka fa ya kira don ma ya nuna mata cewa fa a ranar lahira duk tawadu ne na manzan Allah ai zai iya ce mata ya Fatima tu bintu Rasulillah amma sai ya kira shi da sunansa ma bai ce Rasulillah amma manzan Allah Rasulillah ne nabiyillah ko khairu khalqillah amma sai dan ya nuna mata katta rudu da babanta ne annabi ne sai ce ya faɗi mata bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu sai mu ce sallallahu alaihi wasallam tawadu annabi yayi bai ma kira kansa da manzon Allah ba dan ya nuna wa yarsa ba a nuna dangantaka a ranar alkiyama ba gidan duniya bane ba kai kai kai abin da kaga dama sai ka ce kai dan wane ne ko haka ba ka nuna alaka kai dan wani ne wallahi rayuwar lahira daban take yau wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsar ku ji tsoron ranar nan da Allah yake cewa ranar wani ceto na ƙarya ba zai yi amfani ba ceton mai ceto anan ceton kafirai ke ake korewa kun gane ko sannan wani wato fansa ba a fansa ba ka cin dukiyar al'umma a je a rufe ka sai wani ya je ya ce ya san ka a shige gaba a ce ka yi kwana uku a gidan kwaso a fito da kai sauran dukiyar al'umma ba za a kwato ta ba sai a ce ka zauna a gidan kwaso to su kudin da ka sata fa su shikenan zaman kwaso ya yanke su a haƙƙin mutane ne ko mutum an kai shi an ɗaure shi to kuɗin al'umma kuma a dawo musu da shi domin ba kuɗinsa ba ne zaman shi a gidan kwaso ba zai halatta masa kuɗinsa ba ko shekara ɗari zai yi. ba a karɓar fansa ba a biyan beli a ba da wani abu a ce a karɓo wani kun gane ko wala tuqbalu minha adlun wala hum yusam kuma wani mai ƙarfi a nan gidan duniya an kana da ƙarfi sai a je a danna mai mara ƙarfi ko a karɓo ka to a can akwai mala'ikun Allah mala'ika guda ɗaya sai ya juya duniyar gabaki ɗaya kuma Allah mala'ikunsa ba a san adadinsu ba can ba wani wanda zai taimake ka a gaban Allah gaskiyar ka ita za ta taimake ka kun gane ko shi yasa manzon Allah ya ce wa na Fatima dare da cewa shi ne ya ce fa tsoka ce daga jikinsa amma ya ce ba zai amfanin mata da komai a gurin Allah ba in ba ta yi imani ba ta yi imani duk abin da take so a duniya ce ta roƙa zai bata yana son ta amma ya ce a gaban Allah ba zai mata amfani ba in ba imani amfanin mai amfani zai maka amfani ne a gurin Allah in kana da imani kun gane ko to a nan gidan duniya duk ma da ka gana wasan kwaikwayo ake yi kun gane ko a ta yin wasu shari'a ta banza ta ƙarya in an je gaban Allah za a yi ta gaskiya shi yasa idan mutum yana jin wato ya ga dama ya yi abin da yake so amma dai akwai mutuwa akwai kwanciyar kabari akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna ko ba haka ba Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tuf'aluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ka ba dangane ko ba za a tambaye ku ba dangane da abin da waɗancan suka aikata annabawan Allah da manzannin Allah kuma ba za a tambaye ku ba abin da fasikai in an juya magana zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a tambaye ku ba dangane da abin da wato mushrikai da yahudawa da wato nasara suka aikata da kuma dukkanin wani mujrimi ba za a tambayi muminai ba dan me wato abin da wani ya aikata ba za a tambayi kowa dangane da aikin kowa ba kowa wato sha'aninsa ya ishe shi kun gane ko yau mai firul mar'u min akhi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه kowanne a ranar alkiyama sha'aninsa ya ishe shi lamarinka ya ishe ka ka ji da kanka kawai Allah ya samu dace sai Allah subhanahu wa ta'ala ce akwai lokaci na'am na'am bismillah
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها نعم قل الله المشرق والمغرب قل لله قل لله المشرق والمغرب مم.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس مم.
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا مم.
وما جعلنا القبلة التي كانت عليها وما جعلنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه نعم وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله مم.
وما كان الله ليضيع إيمانكم مم.
إن الله بالناس بالناس لرؤوف رحيم بارك الله فيك وأحسن الله إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna wato yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wa'annan ayoyi da ya karanta mana a kansu ba mu tashi in mun zo ayoyi ne wanda suke bukatar bayanai da yawa da hukunce-hukunce ba mu sani ba iya ayoyin nan ma da ya karanta tafsirin sati mai zuwa ba mu sani ba za mu wuce su ko ba za mu wuce su ba domin akwai asbabun nuzul akwai hukunce-hukunce abubuwa ne da yawa a cikinsu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa ayyukanmu ya gafata mana kurakuranmu ya sa mun dace kuma ya kuma kare mu daga abin da yake kuskure ne muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya gyara mana halayen mu ya shiryar da mu shirin addinin musulunci ya kare mu daga hadawa cikin abin da Allah subhanahu wataala baya so Allah ya sa mu dace Allah ya mana gamdakatar ya sanya kuma ya nuna mana sati mai zuwa mu zo mu shiga cikin waɗannan ayoyi masu albarka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته